بسم الله الرحمن الرحيم فغرق ما في يمينك وتوكل على النور انما تدعو اليه راجع فلا يخلو الله حيث يشاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحبل موجود الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قول الله لساك أدمو wannan zawiya mai albarka maulaku shi ma dan kuma Allah ya kara masa rama a cikin garin gobe a titin malam gobe yau muna rana ta asabar 22 ga watan ramadan hijirin shugaba annabi muhammadu sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da uku da watan hudu 2022 miladiyyar annabi isa alayhi salam a muna cikin surat fahe ayata aya ta cikin da takwas Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa waliki ma biya milika talakan ma sanahu innama sanahu kai yura innama sanahu kai sayir ولا يمكن إسرائيل حيث أتي الله سبحانه وتعالى يمشي بعد موسى عليه السلام وألق ما في يمينك جيبا جيبا أبدا في هنك تلقف ya ta haɗe ma sanahu abin da suka aikata na sihiri duk da ta haɗe su na ma sanahu kai da sahiru iyaka abin da suka aikata shi ne makircin mai tsari abin da suka yi ke na ma sana hujjar shayir wala yi turu shayiru aika ne shi yadda mai tsari ya je shi yadda tsari ya ɗauka tashi shi yadda tsari ya ɗaure masa gindi da asiri da rufa'ilo wala yi turu Allah ya ce baya da kanta shi yadda wannan aya ne kirkiya ma duk wasu masu shiga bokaye inda wani jurinka wato tsaki an ce tsaki da sihiri da dabo duk ɗaya ne abu da ya ke nufi ko abin da ya kashe ke yi na makirci wanda za ka cutar da wani bayan bawan Allah ko wani bayan Allah to haramun ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ataka hinan faqad kafara bima jaa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima jaa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake gurin boka to hakika ya kafirce mu duk abin da annabi Muhammad ya zo da shi domin babban abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kake da bokanci a duniya kuma a zamanin a lokacin da aka yi shi ne ma aka yi ainihin kulle sama aka hana bokaye a jinu jin labari balantana zo su gaya ma bokaye mai da qur'ani wanda ya gaya mana cewa lokacin da aka haifi annabi abinda aljanu suka ringa faɗa a suratul jinni shine wa inna kunna naqulu minha maqaid lisan faman yastami al'an yajid lahu shihaban rasada wa inna la nudri asharru nuridu liman fil ardi am arada bi rabbihi rashada suka ce mu dai da mun kasance wa inna kunna naqulu minha mu dai mun kasance da muna zama a sama a maka'ida a wuraren zama lissan idan sata ci sukan ji abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa wa mala'iku to idan addini ya ji magana guda ɗaya sai ya ƙara ƙarya tara sai ya zo gaya wa boka shi kuma boka ya ƙara ƙarya ta sai eh ɗaya ne gaskiya magana ɗaya ba bukata a ta bokanci lokacin da aka aiki annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka toshe hanyar sama da ya da bi gaskiya abu gaskatawa ne eh annabi ne zo ga ka ba sa ba bukatar a samu wata shubha dan Allah ya faɗa cikin suratul hajj cewa wa ma arsalna bi rasulin illa idza tamanna al-shaytanu fi umniyati wa yansahu Allahu ma al-shaytanu thumma yuhibbu Allahu ayati wallahu alimun hakim da ya ga ma yanzu shekani duk da tafi da na kafaru Allah subhanahu wataala na'am su biya da Allah ya ce ba ku aika wani annabi ba illa idan tamanna alƙashe da bi duniyar ba sai idan lokacin da ya yi burin isar da wani aika to sai shi ɗan ya shiga cikin mere cikin sabonsa duk da malamai sun ta bayanai a wannan wuri cewa gaskiya ayan ba zahirin ta ake nufi ba inda Allah ya riga ba da isma ma annabawa to ba zahirin ta ake nufi duk wani sabon annabi sai shi ɗan ya shiga kai farmaki ya shigar da shubuha a cikin sakonnin annabawa dan an taka kawa mai sassani annabuwa ne ya ce kaza shi dan ya shiga ya kara da kaza annabi ya ce kaza shi dan ya shiga ya kara da kaza to su biya haka annabi shi da zai zo sai an kama hanyar sama ma gaba daya ta kulle su biya shi na daban ne ba wani ma shaidanin da yake zo ma alƙar shaidanin da yake yake bayan ta kullahu ma alƙar shaidanin sun bai kullawa ya yi sai Allah ya shafe abin da shi dan ya shigar da shi ba masakon annabawa sai Allah ya tabbatar da abin da ya aiko na hukuncinsa wannan annabi shi da zai zo sai aka maka wani zama aka kulle shi ne suke cewa mun kasance da muna zama a sama amma kuma yadda ne ana duk wanda ya ne mu ji to ya cilla shaba shihaban bakin wuta ya dilla wuce same shi rasa da a madakata mutum na hawa abin da ke biyo shi idan lau shabar wa inna la nabi sai a cikin suna cewa mu dai ba mu sani ba a sharru urida liman fil ardi wai sharri ne ake nufi ba halittar da suke kan kasa ya zama kun je sama ba a san mu ji labari am ara da biyu da kofar shara ko ko ubangiji yana nufin shiriya ne bari shiriya ake nufi wannan lokacin aiwon annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam wannan ya zo ya ta faɗa da bokanci ya sa har yanzu siya da yake mutum kare yadda a kan duniya a ce ka zubo kafiri ba ka sani ba da ta zuwa gun boka yana gaya mana maganganu na karya ai kaza da kaza ai kaza da kaza a waye gari mutum ya zo mutuwa ya mutu kafiri Allah ya kiyaye mu shi ya sa wasu daga cikin malaman mu suka ce duk da duk da cewa ba duka neman taimako ne zama bokanci ba amma yadda su kuma daga mutanen mu masu zafin kan addini duk wani taimako ce wani bokanci kafin su subhanallah ba haka ba kamar yadda misali wani kwanaki ya mun tambaya wa iyalin kamatar lafiya an ce a yanka kaji masu kama da kaza to wani ya ce wasu yin haka kafin shi ne subhanallah ba kafin shi ba amma dai me yasa shi mai maganin yake sai masu kama kaza su ne ya fi magani kafin ko Allah ne. Ya ba Allah ne mai magani lafiya ba? Da na ce, abin da ba a so ka kudure shi shi ne in ba ka yanka waɗannan masu kama da wanda aka faɗan ba ba za a samu lafiya ba to wannan akwai kuskure a ciki idan ya yi nisa dalilin da zai samu matsala in ana ɗora mutum a irin wannan ana hankali a hankali ya waye gari an- ya waye gari bayi da kuɗi ya kuma ko shi ne sabab kaza da kaza shi yake ba da kaza ba Allah ba ce ya ce to yanzu abin da kai da ake yi ko skill kaji ne ya faɗa na ce to ka ajiye waɗannan masu kama da kaza ka saba mana ai Allah ne mai ba da lafiya je ka sai kaji ko kuma ka ci a ranka da ka yanka dan sadaka tawar filan da ya ci sadaka kana da neman da wasu miliyon na sarki Allah ya bada lafiya ba ma bari ya yi kuma da zai ya biya yankan ba hali ka kafirta shi idan shi kafirci abu dai mai wahala gaske shi kafirci ko da mutum ya faɗi kalma wanda tana ɗaukar kafirci kamar da ranar ka faɗa nan malamai ya kafin tafa kai sai ka tambaye shi ne yake kudurewa a nan sai su misali da ne ka kafin masu baki ne ko masu kaza ya yanka shi dai dan a samu lafiya ko ba hali ka bu da kida ta aran da ba ya kudure wakin nan kajin Allah wala dan da ka tace da kace zo idan kajin shi ne Allah sai su ka subhanallah sai Allah ne ko kaji kuma ko ka dan aran da ba ta dauka ba shi ne wai neman lafiya ne to su kuma irin wannan masu yawan a ce sai an ce kaza sai kaza an hada shi da kaza to shi kuma lalata tauhidi yake idan tauhidi kuma ya lalace sai a wayi gari yana shirka wa Allah ya sani ba shi ma wannan din kai ke ran kafin da shi da ce abin da yake ya taba makarantar musulunci in yake bari yake ko ko shi bai yake ba aka ba shi dalilai ya ki ya karya ta to subhanallah ne azza kafin su biya raka mutane su kiyaye yawan shi shi hatta wato iyayen mu suka mana faɗa hatta almajirai akwai wasu abubuwa da ake yi wanda ya saba wa shari'a hatta almajirai ya komo a haɗa kaza da kaza a haɗa kaza da kaza yawa shi wajen fuskanci duk wannan shirme suka hana ainihin sau da yawa muna yake nema koyi addu'a a ba da wani isiri na sunan Allah karka shi kuma sadaka ko da me ne aka ce ma kai sadaka idan kai insha Allah za a dace amma idan mutum ya ce maka in ba a yi sadaka da kaza ba bara a warke ba ko bukata ba za ta biya ko wannan kuma ya ce gonan Allah to daga nan shi ne kaɗan kaɗan irin wannan yayi nisa sai a bayan gari mutum ya zamo ko ka boka bai sani ba ko ka boka almajiri almajiri ko ka boka dan gunda gunda ko ba ka ba ko ka boka wanda wanda to duk irin wannan akan so gaskiya a dan rage kare a tsufa ba ciki yayi yawa Allah ya kiyaye shi ko Allah ya riga ya faɗa a ƙarshen ayan ya ce wala yusayru haita mai tsari ko mai sihi amma mai kulumbutai ya ce ko bawan Allah Allah ya ce baya rabban da biyar ne musamman musamman ga wanda ya kware ko a aikin gwamnati ko a yan kasuwa wani daga baya sha'awar wani ya tashi ko da ta ce ana kasuwa da zan tsoron wani ake ce ku da da ya kware wajen iya wani mummunan asiri ya je ko kaye ko wasu masu kulkutai a a tsoron abu wanda ya tashi a karya ne wallahi ji tsoron ƙarshen jingunan ƙarshe duk da Allah ce wala yusiru sa'iru aika ce zai tashi baya rabbanta shi yake ji baya cin nasara ko da kafin ta daure masa gidi ko kulkutun ta daure masa gidi wala da ƙarshe sai ya ga alfalar sabi to da haƙƙin bayan Allah ko mace ne irin mata masu shege shige-shigen a yi mai kishiya da ta kulkutun da ta wasu abubuwa miji yana son matarsa a kakar zama kebebe an rabu da dana ai zaki da kishiya na takwas kenan wa billahi lafi rama da karshen ta inda zo wallahi wato shara ma sa yi yabi da daraja domin shara ana iya yi ba ta kai shi gona ko har a biya kuɗi to wallahi ne ya waye gari kyauta ma ba mai auren ya ta da shi bayan Allah kuma ƙarshe abin da Allah ya ce wala yakum makaru sayyi'u illa jahili mummunan bakinci baya kama kowa sai ma abincinsa shi ya sa wani kuma malam ba wani mana ce wai wai mene ne wai mai ta gaske mai shi ne ko mene ne yawa aka suke faɗa amma na dai shi ne yin irin wannan abu ƙarshe dai ya dawo tabbi shi shi ya sa ake ce wato kowa ya zauna da bayan Allah lafiya idan ka zama mai cutar kai malamai abin da suke ya mana su ce ko almajiri ya zama na cutar yan uwansa abokan karatu irin shi ba da aka samu na tsakanin almajirai Allah ya ce yayi karatun sa ya zama mara albarka kaga ko da Allah ya wuri masa ko ilimi ne na addini ko haddan Qur'ani ne sai ka ga karatun amma bai amfana da kowa ba tafiya da haƙƙin bayan Allah ne ta jibar su ɗan uwansa almajiru kuma ƙarshe shi ma ya zama wani iri kamar mawakaci da daga ƙarshe ta ta Allah ce wala yi kuma kar su yiwu illa bi ayi to duk wani wannan cewa mata ya tafi maka iya makirci a yi asiri wa miji a raba shi da yan uwansa a raba shi da da da iyayensa yan wata mata yadda yake jin magana to la bai da uwansa an fahimta haka kuma duk na faruwa wallahi ba burgewa ba ta halice shi ta ci amana kuma zaman aure amana kuma ta raba shi in kun ta raba shi in ma kishiya ne aka mata ta hana shi zama haka ta cutar da shi ko wallahi daga karshe irin su ne irin wannan mata masu suke cikin da aka ce wasu in suka zo wato mutuwa sai ka gamu waye gari ake suna wato ta yi hannu zuwa gaban su suna yaga suna kaiwa bakin su irin wannan ya shafa ruwa ta biya da an gama cutar da muke an yi tsari an yi shirka an yi fitte wasu abubuwa kurkutai an yi wallahi mata ba ta karewa lafiya kuma ko namiji ne zama ko a ma'aikata ko a kasuwa shi aiki ta ne ba mutane ko almajiri har a yanzu almajiri yana daga cikin abin da wasu cin da su iyaye da malamin su suka mana suka ce duk yadda ra'ayi a rayuwa kan ka zama mai jifan mutane da mummunan addu'a suka ce wannan babban sani ne a rayuwa ya zama ba ka jifan kowa da mummunan addu'a kai ne addu'a da kake yi kirizi kana kirizi kana hasunan lawo da niyan duk wani masharanci Allah karfe da shi wanda suka ce ya halatta amma ka zamo wai mutum ya maka abu ko tutun ke da suka ce ka ɗauko wani mummunan addu'a ka kama sai ka lalata da mulasa suka ce wallahi kai ma ya dawo kanka da karfin addu'a Allah ba zai yi ba kuma suka ce kai ma wani ya yi ta cika amma in dai ba ka cifa kowa to duk lafin mutum Allah ya zai ba ba mutane da ne kare izinin Allah kuma nan shi ne ba a so kuma idan har ma mutum ya je ya yi wani makirci ko ya tabbata ma jifan ne kana ta wani jinya ina ta jinya a ce ai jifa a je a duba a je a yi bincike a yi bincike ba abubuwan karatu na ce duba ba kina ba na duk wancan duba na abin nan ba ma'ana a je a yi bincike a yi bincike a ce sifa ne nan a ce a ce sifa ne abin da ake so mutum ya kudure ciwo ne ko ya ga Allah sai ka samu lada guda yi ga ladin jinya ga tuwon kai amma idan ka kudure aka ce ai wani ne a kasuwar ku mai dogon kafa kaga haka ake ya san su ba ake faɗa yin wannan wai wani ne mai dogon kafa wanda shagon sana kallon gabar sai a ce a ɗaka da tsawon Allah ka kudure shi ne yadda ne ka kake ta jinya kaga ciwon ba daga Allah wace ne ko to idan mutum har mutuwa ya same shi a nan irin wanda ya kamata ba ya yi ba musamman ma Allah ya tsawaki Allah ya kare irin mutum ya zo baya da lafiya wani jima da lafiya a yi rashin sa'a a je gurbin wannan masu rubutan da muke faɗa masu rufa idan sai zo ne ya zo shi a je kofar gidan ai da a ce wani laya ko kofar shagon ko a je tsakiyar kasuwa da shi cikin dare to ba ita ne kawai wallahi ƙarya ne a je kawai sai a je a toro na abu ya ko ni tsohuwar laya kamar ya yi shekaru wallahi ƙarya ne ko kuma a zuwa alalima ka faɗa mutum a yanayi a ciro gashi Allah duk ƙarya ne sai ko da ganin ka gani zahiri in ba Allah ya kiyaye ma imanin ka ba Allah ya tallahi shi ke an fata ma imanin ka shi ke ne ka ta gani aiwa da ne ai gashi ma an taba shiro ma kuma a lokacin aka dan maka da aka dauki sauki amma an kwana biyu ba ya da Allah ya kare mu Allah ya kare mu alfarmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka mutane da kiyaye shige shige da kiyaye tashi kiyaye dabu kiyaye abin da ka koma ga Allah wallahi duk abin da nake nema ina cikin arziki ne wallahi Allah ne ba ka kuma masu irin wannan abubuwan Allah ya shirye su eh Allah ya sa su karfin zuciyar su gane da kai sai ne ba ka ba dole na ba ka je kai ce ko ni don mummunan abubuwa kuma bala'i da lokacin ya mutu bayan yin imani a wuce billahi na shi na rai azan gwamne ma Allah bane barka ba wallahi yawa domin ka zuwa ta ga shi an cire gashi ko an cire saka ko kadan dare wallahi duk dare yayi duk wannan ko wallahi shi kare mutum mai dare da ya fara musulunci wallahi fi musayu aisha iya da lissafi ne dai aya ne banta muna kira mutane da maza da mata duk kuwa almajirai ji tsoron Allah duka wujuhu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun duba ya kuma mu ne mu duba zuwa ga Allah gaba ɗaya da mu rabbanta daina waɗannan abubuwan bar Allah ya gudanar da al'amarin da abin da ne kuma duk abin da yake da haka wala hasada wani hasada ya yi katutu a ransa ba shi awon wani ya zama nawa ba shi awon a yabo wani ba shi ba to in ta yi muni ta yi muni da kyawun hawa ne shi ne wani da an ce ma wani ya iya kasa shi kuma ya tashi da guna na abubuwa to to in nan ma shi ba da ake neman ya kusa da shi ka je a ba ka ba da kuɗi mana a maka addu'a kai ma Allah ya ka fi shi ko Allah bai iya ka bari ai na ganin ya fa ya kuma sauki ya fi sauki ka roƙi Allah duk abin da kake ganin yake da shi duk dukiya ne in ma wasu masoya ne in ma ne in ma miji ne aka yi kishiya to gari ka tashi addu'a ma kawai da niyyar kar ta cutar da ke Allah ya ta kuma ki zama miji ya kuci da ke ba shi kenan ba ya fi sauki ko in ma ana tsoron amaryar kan da noma ana kuma mata suke tunani wata da zo da cire shi a gidan ko ya fita da fa Allah da cire shi a gidan wallahi zai ci a wurin mijin da yake shi ko Allah bari ya ka ba in abun duniya ne ke shi Allah ya ba ki da dukkan wannan in kulki ne Allah ya ba ki da dukkan wannan in ilimi ne Allah ya ba ki wato duk rashin sanin Allah ne zai sa mutum tukin samun duk abin da gidan Allah ya gani bayi ne Allah ya san cika da imani ji tsoron Allah ya kuwa mu kiyaye irin wannan abubuwa Allah ya san mu cika da imani wala ya fi wusa yau ai sake na'am
فأرجي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى
وجه السارة سجدا وقالوا ولقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى ولقي السحرة سجدا أكتي سو مدبا لأنه موسى الله يتري تجيبا لا تهدي إن يجيبا تدي أبو هو سنين كهديوا gashi macizan sun da yawa aka ce ta dinga ne ta dinga ne bai zayen talakafu ma ya bi sai ga shi talakafu tana haɗe ma ya bi muna wurin ka ba shi kenan ta cinye ne gaba ɗaya da shugaban masu sihirin kamar da ranar muka faɗa ce ma kawo ya suka ce masa ta fi cinye abubuwan da muka jefa ta cinye ce amma ya cikin ta ya tambaye su ka ce cikin ta babu abin ne ya ce da wannan mu'jiza ne ce wannan ba asiri bane ba tsaki bane ce wannan mu'jiza ne kawai mai imani da amma an gyara ko baka dabla al yawma man ista'ala ya rabanta a yau duk wanda ya zamo shi ya dauka wanda ya nasara sai aka kawai aka ce ba su yi wani bata lokaci ba walƙiyar saratu sai madaban suka faɗi sujjada suna masu sujjada wa Allah wa qalu suka ce amanna min imani bi rabbi haruna wa musa nan ne kawai aka ce zo da birar da haruna yawanci sai ya kawo musa ya kawo haruna sai suka ce mun yi imani da ubangijin haruna annaba haruna wa musa da kuma ubangijin wato musa ba nan an ce faduwa da suke suke suke da nan fir'auna bai aune bai ga fadi suke suke da imam sawi yace ba su dago daga suke da nan ba sanda Allah ya gwada musu gidansu a aljanna aka musu kashe kuma sanda Allah ya gwada musu gidan wuta a wannan sujada da suka faɗi. Sari a ainihin sujada suke yi wanda ya koma ga Allah. yawa ainihin da irin da ake so bi idan ka ci zaka cire komai ka koma ga Allah kamar yadda sada su ke gaya mana cewa wato idan sahabi ko wani ya zo karɓar musulunci a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da annabi ya lakana masa kalmar shahada an gane to a lokacin aka je shi a lokacin nan take yakan yi fana'i yayi wusuli ya kuma zo yi fana'i ba ya shiga kan gefe na gari bai irin nawo an gane shi yasa duk sabai a bai a lokacin annabi da alƙalar kalmar shahada ta biya ai suna gindin magani ne a lokacin suna minka ilaika ne ihada tuburul mudassam eh ibada duka minka ilaika ihada tuburul mudassam sallallahu alaihi wa ala alihi salatu tu'arrifu na biha iyawu to shi yasa to da ka kuma irin wannan jada da suka yi ne gaskiya ko shi ta ba ya dauke shi aka musu kashe iyawa mutum sannan suka ga gidan na aljanna kuma Allah ya gwada musu gidan wuta shi yasa da suka taso ai bari ka zama na abin da ake da firawuna ai bai fi sai goge musu wannan abin a ransu ba na
قال آمنت له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا تبت فلا تبت أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأسلمنكم ولأسلمنكم في جذوع النار ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قال آمنت له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السير ولأكفئن أيديكم وأرجلكم بالخلاف ولأسلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى sai firawun aka ce shiga da shi wa ya ce kala ya ce a amantin lahu kabla an azara lahu yanzu ba yi imani da shi tun kafin na muku izini bayan an riga an yi magana ko da izini da daya a amantin lahu kabla an azara lahu an ce shi ba ne fara jefawa kenan da da sauran jama'an gari kar su ma su ba su suna mashada dan me yasa ainihin shugaba in ma da sai da ni da fara yi ai misali kenan bayan kin duk abin da muku izini bayan suna so rubu mata jira amin da lokacin da nan da ku suka ce shi ba ni din da yace inna hu la kabiru bil ladhi Allah ba ku shi ko yace wannan hakika ya tabbata lallai Musa nan dama babban ku ne shi ne ashe wanda ya koya muku wannan ilimi na ɗaki dama babban ku ne mata kuka yi e bakin ku ɗaya kun zo ne koyi a gaban mutane ku zo ku ce ai kun gagara wato an gagara gasa da shi na wula ta biyar kuma lafiya Allah kuma muslim al-sawfa ta'ala ko walau kadiya ne na wula ta biyar Allah kuma muslim walau kadiya na yake ku yace wallahi yayin ruwa sai na yanke kafafuwa ai an aike ku hannu wa arjilaku da ƙafafuwanku min kilafi saɓani ɗauki ƙafan dama ɗauki ƙafan hagu saɓani falaukan da yana yi ku arziki da min kilafi wala ku salliban na ku wallahi sai na tsire ku baya da haka kuma zan bankare ku tsire ku ba na yanke ƙafafu yace zu in naka a jikin ku tutturayen dabino wala ta'alamunna Firawuna bai dinga rantsuwa ya ce wallahi sai fi sai ya fi zai la ta'alamun ayyuna ashaddu azab ni ne ko ubangiji Musa wa ya fi tsananin azaba wallahi da kusa eh na san kuwa yi ba mai mulki yayi shi eh duk da an zo an wani ga zamu kafa jaddin sa dama shi mai mulki a ka'idar masu mulki ya ka iya abubuwa da yawa su kyale ka amma an kaɗe ku taɓa wannan kujerar mulkin to ko da su kawo da kai ko da duk matsayin ka a gurin ko da iyaye su mulki wannan sunna masu mulki sai kaɗan daga cikin wanda Allah ya kai bari ni da naka wala musa wala sau fa ta'lamu law ka fa law qad yanna ilaykum ajrakum wala wala ta'lamunna ayna ashaddu adab wa ne ni ne ko ubangijin ku wanda ya fi tsananin azaba ashaddu azaba yafi tsananin azaba wa abqa yafi kuma dawwamar da azaba wai shi fir'auna ya gani shi ya fara ma azaba wa mutum ya kashe kamshinsa to bai kare kai ka gudu to shi a yadda yake ji a nan to ko Allah bai kashe dawwamar da azaba ba in ya kai ta mutum ayyina ashaddu azaba wa abqa ta ku sani ubangiji ni ne ko ubangiji Musa wa ya fi tsananin azaba ya fi kuma dawwamar da azaba din shi ma ya ya kin sai ne kamar ko bai je bita lahira bai maka abin nan ba ko ai ba mulki a yau duk da mutum ya kashe ka to ai ya kin azaban sa kenan ya hukare ne gaba kuma ya zama hukuma an je baka da rai to Allah ya sa mu cika ne sai ita kuma don wucin haushi a ce ya maka azaba ya kashe ta wai ya ga aishi bai so ka mutu bai ya dawo da kai ba na wato fir'auna bai san Allah ba ai Allah shi ne ke ya mana azaban da yake da wuta cewa yake kullama nabitin duluduhum battannahu duludan ghayra alayhi kullu duk zaƙirin da ɗan wuta fadar su ta nuna ta nuna ta zagonye a cikin wutan Allah ya ce sai baddan nawo jirudan ɗaya sai mu canja musu wata fatan daban da ya zukul azaba don a dangana musu azaba kaurin fatan kaurin fatan ɗan wuta alam tafsiri sun faɗa wajen zira'i da yawa ana ce fatan giwa ba kowane mashi ne ke fasa fatan giwa ba sai ya kaurinsa ko fatan wannan halitta na ruwan wanda ake ce masa da wurin ruwa sai sa da gani duk zalincin zaki ba ya kama shi an ce faratin su ba su iya yaga fata duk zalincin zaki ko da mutum a zan kana kallon irin wannan namun daji ya ga yadda zaki ke zalittan halittan Allah da shi da da damusa ya sa shi ma ba ya kyau kwana ya zaki mai yawancin nama da ke ke ba wuya zai raba ruwa in ya ga ya ɗin tashi mun ce da ruwa yana kallon abin farauta nan da wani ya ce ne ne ya ɗin da sun an sun ci abin da ka ce zo ya ci ya da zalunci ba da duk da ne dabba ne ba hankali yake ci ba amma a lahira da yi sabi ake kamo shi Allah ya samu cika da imani Allah ya ce ayyuna ashaddu azaban wa wa na
قالوا لن نؤتمك على ما جاءنا من البينات والذي فتنا أمر ما أنت قال إنما تقضي هذه الحياة الدنيا
قالوا لن نشرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما انتقى انما تقضي هذه الايه الدنيا يجي يجي قالوا كشي لن نشرك في يزول لن جاء قائدا ناو انشي لن ناو an kora abin har abada amma dai wasu malaman na kuce ifidin takayi da zuwa wani zamani wasu malamai kuma ce a bidin ta'adidin har abada amma dai malaman da suka ce a bidin ta kaida zuwa wani zamani su yi dalili alu suka ce lattu shiraka ba za ku taɓa zaben ka ba fir'auna ta ji imani da suke ke lattu shiraka ba za ku taɓa zaben ka ba alama ta ana cikin bayyana a kan abin da ya zo mana na dalili ya mujiza a fili ga dalili ta ce wala ba za ku taɓa zaben ka ba لن نشرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا bara mu zaɓe ka kuma wallazi faɗar na anan malamin tafsiri suka ce yana da ma'ana guda ne wawu da suka ce wannan wawu wawu da asiri ne wawu ruwa ne bara mu taɓa zaɓe ka ba wallazi faɗar na mun rantse da wanda ya halice mu wasu suka ce a wannan wawu wawu adabu ne lan nusrata alama ja'ana min al-bayyinati wallafi faɗarna bara mu taɓa zaɓen ka a kan abin da ya zo mana na dalili wallafi faɗarna da kuma a wannan da ya zaɓe mu wannan da ya halice mu abin da ya zo mana na dalili daga wane daga wanda ya halice mu ba wa wani kasu da ke shi suka ce fir'auna fakadi ba kuma a nan lisanin hali na gwada cewa fir'auna kamar misali lisanin hali na gwada cewa ni ne za ku gaya mun haka kamar lisan Allah baraka kun san kuwa abin da na kana da zai fi aure sai suka ce faɗaɗi ma an taƙa ka yi duk abin da za ka yi eh shi ne ka hukunta duk abin da za ka iya hukuntawa faɗaɗi ma an taƙa ne ka hukunta abin da kai din nan bai iya hukuntawa ne a matsayin ka na shugaban ƙasa duk abin da ka san an baka a fili shi da iya aikatawa to ka yi faɗaɗi ma an taƙa إنما تأتي هذه الآية الدنيا iyakar duk abin da na ta hukunta da abin da na ta shi ne a wannan rayuwar duniyar amma iyakar shi kawai su kashe mu ba kai ta ɗauki mutum ba domin mun zaɓi na mutum wannan jama'a ta ka inna ma ta fadi ya jira ya ta kiri inna man na biyar da ko
إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أفرغتنا عليه من الكبر والله خير وأبقى
قالوا آمنا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من الشرك والله خير وأبقى قالوا سكي أي إنا آمنا مودي من إيمان ربنا وبنجشم إني إيماني وبنجشم ليغفر لنا خطايانا in yi imani da ubangijinmu don ya gafarta mana kurakuran da muka yi na rayuwa da muka yi cikin kafirci da musu da muka ta yi da wannan musa da kuma yadda da muka yi cewa kai ubangiji wa ba ta rata na alai mun yi imani don kuma Allah ya gafarta mana wa ba a tarahatana abin da ka tilasta mu alaihi a kan sabbin sirri na da ilimin sirri alamai sun ce dama lokacin da bokaye su gaya wa ɗan musa da a aiki wani da a cikin wani isra'ila zai yi tarbiyyar tafiyar mulki ko kan tafiya ya fir'auna a kusa to sun kai matuƙa wajen faɗa a yi mata bincike yaushe da a biya da ya yi kamannin mamansa take ya har yanzu masu mulki suna irin wannan wani ba zai fito daga gabar zai kare kai a kujerar sanata eh guda a tashi shi ta ina ne waye wannan waye kaza sai fa ka tashi da gaske ba idan yi ne irin wannan daga ga ashe ana tosu shi shi da ya saba wa shari'a kan mulki kan mutum ya farar da imanin Allah ya kiyaye mulki da ya san bare da ba kai ba mulki da kaga ta uba ne shi duk wanda ya tantane ta ku ba mu wani abu da zaka ga masa saurare abin da ya gaya masa kenan ko ya ce ai ku ne na nasara to ka gaya masa abin da ransa yake so ke bila da haka an ce suka dinga masa bincike suna gaya masa an san da ya kai ma cewa zai zo da wani abu mai kama da sihiri a wani tsari to akan wannan mutanen ka za ta rage shi bishi kuma akan wannan da ya fi shi ga bishi wannan kunne ko shi ne ba babu dawowa ba inda fir'auna ya bar su ne kai ba nan Musa ai kaga bai dawo ba ya raka sai aka ce to malamai suka ce wannan da Allah yake da suka ce da yake fira na ran da yake fira na ka dai na wa ma akarata na alayhi nasiri da abin da ka tilasta ma kai na nasiri shine fir'auna ya sa mutane da su ta neman ilimin tsaki an ta neman ilimin tilasta ma kai kowa ne ilimin tsaki inda ya zo ko ya gwada ba za a yi shi shi ne malamai suka ce wannan ma'anan ba ma tara tana da abin da ta tilasta tilasta sai sun je aka dinga neman ilimin dabo aka kuma ci jiyar aika cikin jima da'in cikin birane a su nisa aka ce duk wani wanda aka san ya iya koyo mutai ya zo ma tara tana da yin sai to muna neman Allah ya gafarta mana jisu kan abin da muka yi na kuskure da abin da ta tilasta mana da neman ilimin sa na tsaki ma tara tana da yin sai wallahu Allah ayyu Allah shi ya fi komai ba ma kai ba Allah shi fi komai wa abka kuma Allah shi ne wanzanne wanda bai da ƙarshe amma kai da aura za a iya neman ta arafa na'am
إنه من يعبد ربه مجرما فإنه جهنم ولا يموت فيها ولا يحيا
إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى suka ce lahu shi sha'anin da yanda yake in ya fi rabbahu mujriman duk wanda ya zo wa Allah yana kafiri to fa inna lahu jahannama wutar jahannama ita ne makomansa la ya mutu fiha ba zai mutu ba a cikin wutar jahannama wala yaya bari kuma rayuwa rayuwa irin ta hutu duk azaban da muke ji ake faɗa a gidan wuta da mutum bare mutu ba ba yanzu muka faɗa cewa fata da ta narke sake komawa da ita ba ko kuma kaga Allah yana ce su in wuta ba su da wani abinci sai sai mai sai da ku ko sai ruwan zafi illa hanima illa haniman kuwa ga saka da za'an kuma saka ba su da wani abinci sai ruwan zafi kuma an ce ruwan zafin nan da ruwan ciwo tabbataccen ruwa ne kuma an ce ruwan ma ruwan ciwo ne na ɗiwa Allah ya kiyaye don suka sha don tsananin zafinsa sai sun yi kuma tashin hanyar cikin su a wuta Allah ya kiyaye Allah ya tanada abubuwa a gidan wuta wanda ba daɗin ji Allah ya kiyaye mu shi ne annabi ya ce ittaqu اتقوا النار ولو بشق التمرة جزء رموتا ودا بتاجي دبيلو ودا كمان da kasan dai wutar duniya yanzu amma na maka wutar duniya da kasar biyar kana tsaye ko kuma wani ya zo ya saka wuta a hanya baka sani ba ka zo ka taka na ɗan sakanni wani ma cewa ne ta yi kashe shi ki ai koyi ranka kare ma yasa ka zo ka saka masa wuta kuma ya maka ita baka ba fassara kala kala ce an ce wuta tana taba zuciya ai ka yi ne ka sage shi koyi taba zuciyar ce Allah ya sa mu cika da wuta ba da ni Allah ya kiyaye mu ya kamata duk wani dan adam yawan ta istighfari yawan ta tuba yadda dai malaman mu suka dora mu yawan ta salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan abubuwa in ga mutum Allah ya azurta shi da yawan su yi to alamu ne wanda ne cika da imani alamu ne na cika da imani kuma dama abin da ake yi karshe karshe shi ne abin tsoro ya rata Allah kare domin ya tara ko mujirman inda lau jahannama la ya mutu fiya bare ya mutu ba a ciki babu mutuwa duk wani ne a ciki babu mutuwa la ya haiha ko babu hutawa shi ne ma'anar babu rayuwa ai rayuwa ta dama ai ka dubo ka samu hutu shi ne rayuwa ma in mutum ya zama bai samu hutu ba ai bai zama wato ya rayuwa na
ومن يعده مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات أولى
na ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات أولئك لهم الدرجات الأولى من يأتي مؤمنا duk wanda kuma ya zo wa Allah yana mumin al'amilar salihati wanda ya aikata ayyuka kyawa wa inda lahu wa inda lahu ulaika lahum darajatu ula ulaika duwa wadannan kan lahum darajatu suna da darajoji al'ula wanda take wato madaukakiya ulaika lahum darajatu ula suna da wato darajoji wanda take madaukakiya na'am
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى
da sama shi na to adilin tajiri ne ta tana na haru khalidi da fiya to zalika billahi man tazakki to darajatul ulaganin da Allah ya ce darajoji madaukaka ta tabbata ga wanda suka yi ayyuka mai kyau wannan shine yake gwada maka kowa irin aikinsa irin aljannar irin ikilasinsa da Allah irin kayan halatun da za su ba masa a gidan aljanna kasan ai ba wai gida ba wai wato babban gida shi ne ba yanzu da da gina farko wani babban gida mai kyau da kuɗi amma kuma da aka shiga sai aka ga kayan cikin gidan ba su yi macin da gidan ba ko kowa daga ya rage gidan da ita ko wannan ba ta kai dan ba su kai ba da kayan gidan ya gwada haka gidan ta fi karfin ka ku su biya nan irin ikilasin ka irin kayan alatin da za su ba ba irin aikin ka yawan aikin irin ke gidanka abin ko irin misali duniya ne da sauransu ku biya laka wanda yake gwada cewa kowa ya nore dinga bautan Allah gurgurin halin wanda aka bi labarin a rayuwarsa bai san bacci da daddare ba ina da hada shi da wanda ke kwanta bacci sai an ce masa gari ya waye kan ko ko da ko da da wasa ba za a hada ba to haka kuma kai ba ma wanda ya gari ya waye ba da wanda yake tashi rabin dare ba ba za a hada ba yau ba ba za su yi ba sai da ka irin ayyukan mutum irin ginin da za a masa a gidan aljanna ita aljanna kuloki kamar da kuka sani hadisi annabi da yace isra'i haka annabi ibrahim ya gaya wa zalla yace ka gaya ma al'ummarka aljannan nan ba kuloki ne fili wato duk mene ake cewa dukan dukan ne ko mene kuloki kuloki to irin yace ka gaya ma al'ummarka kowa na da aljannan amma irin aikinka irin jini da da'a maka har yake ka gaya musu yawan yin subhanallah alhamdulillah in mutum yawan yin yace irin kuma ƴaƴan bishiyar da da'a gina maka kenan a cikin gidan aljanna Allah ya samu cika da imani na ta ne aljanna ne na dawwama da tire ni ta ta da faru inda koroma yake gudana a cikin ta a khalidi ne biya wato da su dawwama a ciki mai da ranar muka faɗa mu yanzu abin da yake wa nan ba ruwan sha ne yake wa nan ba da so samu da irin gidan da aljanna ne muke to ba ta ba da kyan da ruwan sha ɗaya na ne ce ko ta ina ta kuna ruwa ne kana sha'awar wanka ko ina ta irin fada da irin su ne din nan ko ya kai ruwan kanka mai daɗi ruwa karo kana kallon sa kaman kaman madubi haka ruwan yake amma yanzu a duniya da yake duniya wato gidan wahala ne mu bai yanzu na sha ne ma ba ake ne ba na sha ne kai na zan ce motar ruwa ta kawo ruwa kamar yadda ake kokuwa kai ka ce nama ake rabawa su yi biya da yanayin yadda muka tsinci kan maci su biya da ka janna ta hajji ta jiri da ta ta akawo ita ko ina ruwa ne ruwa ne kawai kamar da ka sani in ka je daji da damuna ka je irin fadama din nan ta ji korayen ciyawa da korayen shuka iskan wurin ma ƙanshin sama da ban yake rayuwar ku koya wajen ma ƙara ma lafiya ne ba ka aljanna ta ji ajin aljanna ta ji ta ji ta ji na rawar fadi ne biya zalika ko zalika wannan Allah ya ce wannan shine da za mu shine sakamakon man ta zake wanda ya tsarkake Allah wanda ya tsarkake in ma ya tsarkake da shi wanda ya tsarkake kansa sarki zuciyarsa to ya sarki ne makarta amina sali aji man amina sali falinsu wanda ya aiki mai kyau makarta wanda ya mummuna ma ala ya ji kai makarta Allah ya samu shari ba an kawo su sadaka aka ta tara ba aka saya musu gida a ce a yana ce gida na mahaifinsu a yana zama dama an ci tausayin su ne su marayu da Allah ba su da gidan ne lalla kuma gidan ya kasa musu ne kaga an sai wani ai an samu ƙari ko da a samu yalwa to a da ce da iyayen su da mutum da ya nema ya saya shi kuma da ya saya sai ce ya saya ma iyayen su ko shi ke nuna ya ke shai da yara ta ya zama ba wani jayayya amma tun da wasu ne aka dinga ba da guduma aka dinga ba da guduma da aka tara ta aka ce to ya kamata a sai gida tun da aka wani gida ne na magada.
gado ne a raba mu saboda su a raba su gado gona to kowanne yana da guda da to har shekara ta zama ka to kwanci sun haɗu to bayan haɗuwansu a sai na gudun zakka to malam ya da aiki cire zakka daga nan gona kuma da araba kowa da na fahimta gaskiya ba zai kai har a cire zakkan wannan gona dole sai an haɗa
wai gona ne da mutane uku na to kafin ya rasu dama kayan gonan ta nuna idan kafin ya rasu kayan gonan ya nuna to dama da ta zama dole bai cire ba ne la'alla ko jinya ko yin jikiri dama da ta yi shekara ya zagiyo baka cire ba yin jikiri ya dukiyanka ta samu talafa to ana bin ka bashi a wannan zakka na Allah mai dukiyar ka zaka ne idan ka ma an ta riga kayan gona ya nuna amma in bai nuna ba bai kai a cire zakka ba misali na kara ne kuma bai yi ƴaƴa ba bai tsara ba sai ya rasu wannan ba zakka dama ta kai sharadin ke zama mallakan mutum ne shi ɗaya kuma ta cika shekara duk da dai wannan gona ne ana magana ana cire zakkanta ne ranar girbi kuma dama malaman fikin sun ce wannan yawan tashi da Allah ya ce ranar ihu shi ne ma'ana an riga an raba gonar gado a don an raba gado da haifa ko wani magana da kayi sai dai kowa abin da ya mallaka ya kai zakkan to shi ne wannan abu amma in bai kai ba in bai kai ba wannan babu zakka an kowa da aka ba shi haƙƙin zakka shi ke nan kuma wancan bayanai da suka kore ya rasu babansu kayan gonan kuma ta kai zakka bai cire mutu sai an cire zakkan tukuna a raba musu wato gado kuma na tuna ɗazu da na yi magana na ce an haɗa kuɗi da ba da da a raba musu gado na tuna ba gado ba ne wannan da a raba ne kowa da ake yi idan shi gado da sharaɗinta dukiyar da shi mamacin ne ya tara ya komu ce bai shi ko wannan kawo musu sadaka haka din yayi an gane su da haka yadda ne na faɗan ne ba na iyaye ba ne na dukkan su ne da aka tara aka ba su da Allah wasu ya'yan ma su ɗauki iyayen ma Allah ce wannan ba gado ba su suna da har ba ne kamar mun yi ƙoru ko ko a cire masa hakkinsa Allah ya sa mu cika da imani akwai mai tambaya a kan shafa a kan sos suna ganin tafiya da lokaci sai gobe da an sauran tambaya zai da kuma muna addu'a a shaurin ne tambayoyin Allah da gobe muna addu'a ba su da tarawa guda biyu wato hajiya da duko da hajiya gugu wanda kullum suna mana addu'a matan ɗaya da gaske malamin mu shi ne shan usman gwaranto a filin kotu Allah ya kara musu lafiya Allah kuma yadda rayuwarsu sai ya yi albarka don tare da kullum aikin salatin annabi kenan kullum ka tarbi ka dare da rana to Allah mu ma ya sa rayuwar mu ta zama mai albarka haka sannan muna addu'a wa Allah ta tsauni Allah ya saka masa alkhairi da kuma kawun mu wanda aka sani da turaki baban yara biyu da kuma malam adamu tallafi wanda aka ce mana na asibiti fama da rashin lafiya Allah ya yi mai seorang para malaysia kepada dia Allah selamatkan iman tadi dah Allah bangunan Allah bagi Islam dan Islam Allah muslim muslim baik dan Islam kembali kepada khas Allah ahli hak beliau tidak ada ini Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah kuat di dalam apa yang kita lakukan ini kita.